الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 24 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da tara ga watan goma shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin alkaba'ir wallafar babban malami al-shaikh shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba a darasinmu na ƙarshe mun fara bayani ne a cikin الكبيرة الثانية عشرة كبيرة تقوم شابيو وأن مالا ياتتونا أكربا مالا يأيقو كلي وزنكاو آيوين القرآني da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke bayani game da haramcin riba da kuma girman ukubar da ke fuskanta duk wanda bai tuba ba ya ci gaba da dogewa wajen mu'amala da riba mun ɗan yi bayani a takaice game da rabe-rabe ko kashe-kashe na ita riba ɗin a matsayin ribar kafa tunda shi malam galibi ya fi mai da hankali ne akan abin da ya shafi haramcin abu da uƙubar wanda ya zake masa amma za ku ga masail alfiqhiyya malam bai fiye tattauna su ba matsalolin da suke da alaƙa da fikihu na mas'alar da ya kawo za ku ga baya shiga cikinsu dalili ko shine saboda littafin ya gina shi ne daman dan yi maka bayani cewa wannan laifin da ya dauka zai bayani a kansa na daga cikin babban laifin da Allah madaukakin sarki ya haramta sannan kuma duk wanda ya zake masa ga irin ukubar da narko da Allah madaukakin sarki ya tanadan masa to wannan shine ban gharab na malam wajen ta'alifin littafin ba bayanin mas'alar fiqh ba sai dai kamar da mukan idan muka ga akwai za mu samu mukan ɗan yi raƙe mu ɗauki ayin na fito ɗin mu ɗan tafiya Allah maɗaukin sarki ke samu dace ɗan uwa mun tsaya ne a hadisin Abdullahi ɗan Umar da ya ce idza banna nasu bid-dinari wad-dirham wa tabaya'u bil-ina wa tattabi'u adnab al-baqri wa taraku al-jihad fi sabilillah أنزل الله بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم أو أن حديث مكة ذاك تازم تاشا أنا قبل إن شاء الله تعالى ماليتي وقال صلى الله عليه وسلم النبي إرادة أمنتي سآرة تبتا أقريش يتي ما ظهر في قوم الربا إلا ظهر فيهم الجنون ولا ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت وما بخس قوم الكيل والوزن إلا منعهم الله القطر wannan hadisi ‘yan uwa hadisi ne na sahabi Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara masa yarda ya ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce ma zahara fi ƙaumin riba babu yadda za a yi riba ta bayyana a cikin wasu mutane su karɓe ta su yi mu'amala da ita su yi aiki da ita illa zahara fihimul junun fate sai hauka ya bayyana a cikin wannan al'ummar sai an ta samun sababba da dalilai da wannan al'umma za su yi ta kaiwa zuwa ga haukacewa da rasa hankalinsu sakamakon ta'ammali da ruba ba wai cin riba bane kadai zai ta haukata su a'a dalilai da sabuba Allah maɗaukakin sarki zai ta haddasa musu zai ta sabbaba musu ta yadda za su ta hankalin su zai ta gushewa a hauka yana ta ƙaruwa a cikinsu wala zahara fi qaumi zina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce babu yadda za a yi zina ta bayyana a cikin wasu mutane ita ma su karɓe ta su yadda da ita su rinka mu'amala da ita illa zahara fihim al-maut face su kuma sai yawan mace-mace ya bayyana a cikinta face sai yawan mace-mace ya bayyana a cikin wannan al'ummar ita ma wannan kamar yadda wata wani hadisin ya nuna babu wata al'umma da zina za ta bayyana a cikinta face sai Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da cututtuka kala-kala wanda cututtuka ne masu kisan kai ko masu saurin kisa sannan cututtuka ne masu wahalan magani wannan hadisi ya tabbata akan haka duk al'ummar da zina ta yawa a cikinsu to sai ka samu cututtuka sun fantsama a cikin wannan al'ummar cututtukan kuma da suke na farko masu wahalan magani za a yi tai a yi tai a yi tai a rasa magani ko a samu maganin cutar ta ƙara dawowa a ƙara maganin cutar ta ƙara dawowa kamar da yadda kowa ya shaida haka akan HIV AIDS wanda cutar HIV AIDS har yanzu ba a samu wani magani sadidin da za a ce shi ne maganin da idan ka sha zai warkar da kai da ita ba har yanzu abin cikin likitoci ba mu sai dai a ce akwai maganin da yake mai kwantar da ita sai akwai wani sun ce idan mutum yana da yana shan magani to zai ci gaba da rayuwa har zuwa adadin lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙayyade masa ba maganin cutar take kai tsaye ta fita da ita ba a'a su kansu sun yadda akan cewa sai dai mutum ya mutu da ita tare amma shan maganin zai taimaka masa wajen me wajen ƙara ƙarfin garkuwar jikinsa da ci gaba da rayuwa har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mutuwarsa da sauran cututtuka kala kala ga sunan me ake ce musu STD ga sunan STI ga sunan sexual menene disease duk duk ga sunan cututtuka ne kala kala kuma masu wahalan magani idan suka kama mutum mutum yayi ta fama kenan wanda kuma wasu daga cikin su idan suka danki mutum sai dai su tafi tare da shi wannan na ɗaya daga cikin sharrin zina janyo sababin mace-mace a cikin al'umma ai ta mutuwa ai ta mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ba khasa qaumul kayla wal wazna mutane ba za su tauye ma'auni da mizani ba illa mana'ahumullahu al-qatra face sai Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su ya hana su ruwan sama ko da ɗigo ɗaya. Na daga cikin abin da ke jawo fari a cikin al'umma, ‘yan uwa shi ne abubuwa guda biyu, hana zakka da tauye mizani da ma'auni. Kowanne nassin hadisi ya tabbatar da shi. Duk al'ummar da suka hana zakka, in na ce hana zakka, da wahala dama ka samu indiya al'umma ce ta musulmi a ce an hana zakka gaba ɗaya. Amma abin da ake nufi da hana zakka shine ba su ba da ita yadda Allah maɗaukin sarki ya tsara a ba da ita ba mutum zai fitar da zakka ne ya ba da ita shi yadda yake gani ta dace yadda ya ga dama ba yadda Allah maɗaukin sarki ya tsara ba ba yadda manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsara ba kawai yanzu yana da dukiya da yawa idan lokacin da ya kamata ya fitar da zakka sai ya ga me zai ɗauka a ciki sai ya ɗauka ya bayar shi kenan amma wallahi ƴan uwa cikin mutanen da suke da dukiya yanzu ba kowa ne yake lissafi na keke da keke game yake da shi ba keke da keke duk abin da ya mallaka ya lissafa ya gani ya kuma da ya kuma fitar da wani over 40 na duk abin da ya mallaka ya ba wanda suka dace kuma ba kowa ne yake wannan ba ba kowa ne yake wannan ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya ji kai amma galibi kawai idan kuɗi ya kuɗi to mutum yana fitar da abin da ya ga dama ne kawai idan shekara ta kawai zai bada abin da ya ga dama shikenan kowa dai ya gani ya raba ba za a ce baya zakka ba shi yayi to amma dai Allah madaukakin sarki yana kallo kuma zai wa mutum hisabi akan duk abin da ya aikata abu na biyu ƴan uwa daga cikin abubuwan da suke jawo fari shine tauye mizani da kuma tauye abin awo in aka ce alkail kamar yadda muka faɗa shine abin da ake awo da shi kamar kwano ko mudu ko abin da ya kama da idan aka ce kuma almizan ko alwazan shine abin da ake yin awo da shi abin da ake auna nauyi kamar kilo kenan to duk al'ummar da suka tsinci kansu suna tauye ma'auni da mizani waɗannan al'umma ko shakka babu Allah madaukakin sarki yakan saukar da fari a cikin su Allah subhanahu wata'ala ya ce wailul lil mutaffifina allazina idza talu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna Allah subhanahu wata'ala ya zargi masu irin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wata'ala ya mana tsari da su gaba ɗaya tsare mu wannan hadisi a hadisi ne da yake da martaba ta Hassan wanda al-Imam Ibn Majah al-Qizwini ko al-Qizwini shi ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2060 da 2676 amma lafazin Imam Majah shi yadda yazo a cikin hadisin shine ma zahara fi qaumi zina war riba zina da riba ba za ta bayyana a cikin wasu mutane ba illa ahallu bi anfusihim azab Allah face sai sun halatta wa kansu sai sun dawo kansu da kansu azabar Allah maɗaukakin sarki haka ruwayar ibn maja ta zo hadisi ne da yake da shawahid kasira kamar yadda malam ya ambata imam al-bazzar imam al-baihaqi imam al-tabarani duk sun fitar da wasu lafaza daga cikin lafazan hadisi malai ce waja a fi hadisin fihi tsulun ya zo a cikin hadisin da yake mai tsayi inna akilar riba hakika maciyin riba duk wanda yake ta'ammali da riba ɗan uwa kamar yadda na faɗa satin da ya wuce duk lokacin da aka ce akilar riba ba ana nufin kawai wanda ya ci kuɗin riba ba a'a ana nufin wanda ya mu'amala da riba ba wanda ya ci kaɗai ba duk wanda ya mu'amala da riba ya ci shi yayi me yayi da shi in dai mu'amalarsa da riba ya samu wannan kuɗin to shi ake nufi inna akilar riba haƙiƙa maciyar riba yu'azzabu hina ya mutu za a fare masa azaba ne tun daga lokacin da ya mutu ila yawmil qiyamati har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai tashi kiyamarsa ma'ana daga mutuwarsa zuwa lokacin da za a tashe shi kuma ya masa hisabi ya shiga cikin azaba mai radadi Allah madaukakin sarki ya kiyaye za za a yi masa azaba ne wata irin azaba za a yi masa shine malai ce bis sabahati fin nahar al-ahmar ta hanyar yin iyo ko ninkaya a cikin wani kogi ko tafki wanda yake ja allazi huwa mithlu dami kogin da yake kalarsa ko launinsa kwatankwacin launin jini ne ja ne shine hadisin da nake muku ishara da shi satin da ya gabata da na kawo wani hadisi bai inganta ba ai na muku ishara da wannan hadisin ko nace ga wani hadisi ingantacce to shine malai shi ma yake ishara da shi a nan wajen mala ce wa yulqamu bil hijarati za a rinka tilasta masa haɗiɗiye manya-manyan duwatsu kamar yadda na faɗa wani mutum zai tsaya a bakin kogin shi kuma ya iyo daga tsakiyarsa ya zo gaba inda wannan mutumin yake da ya zo kusa da shi zai buɗe bakinsa shi kuma ya ɗauki ƙaton dutse ya danna masa shi a bakinsa ya jefa masa shi ya haɗe ya danna shi cikin ruwan ya koma can tsakiya ya ƙara yo iyo ya dawo haka zai ƙare masa haka zai ta yi masa har Allah ta shi masa Allah kiyaye sai mala yace wannan abin da ake daddanna masa na duwatsun yake haɗewa wa huwa malul haram ita ce wannan dukiyar ta haram alladhi jama'ahu fid dunya wanda ya tattara ta a duniya a duniya wanda ya tattara ta a duniya sakamakon me sakamakon riba yukallafu al-mushaqqatu fihi za a kallafa masa shan wahala da ɗanɗanar azaba da ɗanɗanar kuɗa a cikin wannan dukiyar da ya tara wa kansa da kansa ma'ana abinda malam ke cewa shine kamar wannan dukiyar da ya tara a gidan duniya ta riba ya karɓi riba ya yi mu'amala da riba ya kai kuɗinsa banki ya ajiye su kawai fix account ya ajiye shi kuɗi suka taru suka tare ya je ebo ya yi hidimar gabansa da su irin wannan kuɗin da ya tara ko ya ba da bashi aka dawo masa da riba ko duk wani nau'in mu'amala ta riba ta hanyar ya samu kuɗin ranar tashin alƙiyama malin ya ce to wannan kuɗin su za a mai da su waɗannan manya-manyan duwatsu su za a rinka danna masa a cikin bakinsa ana mai da shi cikin wancan ruwan na jini yana zuwa yana dawo malin ya ce allazi jama'ahu fi dunya hadha al'azabu lahu hadha hadha al'azabu lahu fil barzakh qabla yawm al-qiyamati ma'a la'anatillahi alayhi Malai ce wannan ita ce azabar da za a yi masa a barzahu, ƙabbala yau mil ƙiyamati kafin tashin alƙiyama, ma'a la'anatin lahi lahu tare da la'antar Allah subhanahu wata'ala da take kansa. Ma'ana idan mutum ya mutu rayuwar barzahu to ita ce abin da za a yi ta masa wannan har Allah maɗaukakin sarki kuma ya tashi kiyamarsa a lokacin kuma zai je haɗu da babban hisabi mala ya ce wannan hadisi sahihun sabaqa takhrijuhu al-bukhari hadisi ne da yake malam ya gabatar da shi a baya ya kawo takharijin sa Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin hadisi mai lamba ta 7000 da 400 a hadisi mai lamba ta 747 Imam al-Bukhari ya kawo shi da tsayin sa gaba daya Allah yake kama sahha ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala kamar yadda ya inganta daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace arba'atun nau'in mutane guda hudu haƙƙun alallahi Allah yudkhilahumul jannata haƙƙi ne akan Allah subhanahu wata'ala ba zai sa su aljanna ba idan aka ce haƙƙi yan uwa me ake nufi da haƙƙi shine abin da yake tilas ko wajibi eh kamar yadda aka ce akwai haƙƙin da akan mahaifi akwai haƙƙin mahaifi akan ɗa akwai haƙƙin miji akan mata akwai haƙƙin mace akan mijinta duk wannan me ake nufi wani abu ne na tilas na wajibi da kowanne bangare sai ya tsayu wajen ba da shi ga ɗaya bangaren ko to da aka ce haqqun ala Allah haƙƙi ne akan Allah subhanahu wataala me ake nufi da wannan shin akwai wanda yake tilastawa Allah madaukakin sarki ne babu babu amma me ake nufi da shi shine haƙƙi ne da Allah maɗaukakin sarki shi da kansa ya ratayawa kansa da kansa yace kamar alƙawari ne Allah maɗaukakin sarki ce duk wanda ya abu kaza ni kuma nayi masa alƙawarin zan yi kaza Allah yana saba alƙawari baya saba wa man awfa bi ahdihi min Allah akwai wanda ya fitika alƙawarin sama da Allah maɗaukakin sarki babu babu wani hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisin Imam An-Nasa'i ne yana cewa salafatun haƙƙun alallahi aunuhum ya ce wasu nau'in mutane guda uku su ma haƙƙi ne da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa kansa da kansa sai ya taimake su haƙƙi ne Allah ya ce waɗannan mutane lallai ne Allah sai ya taimake su in dai ka tsinci kanka daga ɗaya daga cikin su Allah zai taimake ka na farko annakihul ladhi yuridul afafa shine mutumin da ya aure don ya kame kansa daga afkawa cikin zina da abin da bai kamata ba. Duk wanda ya aure ya yi auren ne don ya kame kansa, ya hana kansa kallace-kallace, ya hana kansa afkawa cikin zinace-zinace, Allah maɗaukakin sarki ce haƙƙi ne a kansa zai taimake shi. Ina fata an fahimta. In dai ka cika wannan sharaɗin Allah zai taimake ka. Na biyu, wal mukatabul ladhi yuridul ada da mukatabi bawan da aka rubuta masa fansa aka ce je ya kawo naira kaza za a yanta shi zamto ya za a yanta shi zamto da irin wannan ya tafi dan ya je ya samo abin da zai samo ya kawo a yanta shi shi ma Allah ya ce wannan zan taimake shi na uku shine wal mujahidu fi sabilillah da wanda yake jihadi dan ya da kalmar Allah madaukakin sarki to kaga duk irin wannan haƙi alƙawari ne Allah madaukakin sarki ya wa kansa waɗannan su ma Allah subhanahu wata'ala a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace haƙƙi ne akan Allah madaukakin sarki ba zai shigar da su aljanna ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga waɗannan mutane bari mu ji su na farko a ba ma shikenan ba wala yuziqahum a na'imaha ba kuma zai ɗanɗana musu ni'imar ita aljanna ba na farko mudminul khamri shine wanda yake shan giya ya dawwama a cikin shan giya wanda ya dawwama a cikin shan kayan maye duk abin da zai sha su juya masa hankali irin masu cewa zama da hankali ganganci to kaga irin waɗannan Allah madaukakin sarki ce in suka mutu a haka yayi alƙawari ba zai shigar da su aljanna ba suna ciki duk mutumin da aikinsa kawai shan kayan maye shine mudmin wanda yake yasa ya kai matakin idman ya kai matakin idman matakin ya zama addicted da wannan abin da yake sha din to irin wannan ya shiga ciki na biyu wa akilur riba da mai cin riba shi ma mai cin riba idan ya mutu bai tuba ba Allah madaukakin sarki ce ba zai sashi aljanna ba na uku wa akilu malil yatimi bi ghairi haqqin da mai cin dukiyar marayu ba tare da haƙƙi ba duk mutumin da dukiyar maraya ta shiga hannunsa ya handime ya cinye ba tare da haƙƙi ba to shi ma ya shiga cikin su amma me ake nufi bigari haƙƙin ba tare da haƙƙi ba akwai haƙƙin da zai saka ci dukiyar maraya ne akwai haƙƙin da zai saka ci dukiyar maraya akwai menene shine kai aka bawa dukiyar jiranta da kula da ita kai kai kake kula da ita kai kake hidima da ita maybe kai kake juya ta to idan kana juya ta gwargwadon wahalar da kake na juya ta din babu laifi ka ɗauki ladanka ɗan uwan fahimta babu laifi ka ɗauki ladanka dukiyar marayu aka kawo maimakon ka bar dukiyar marayu zakka ta cinye dan ka'ida ita zakka ba ta da alaƙa da balaga ko rashin balaga in dai dukiyar ta ita zakka sai an fitar da ita sawa'un mai ita ya balaga ko ba shi da balaga akwai ko bai balaga ba akwai mai akwai zakka a kanta mai ita yana da hankali ko ba shi da hankali in dai dukiyar ta kai nisabi akwai mai akwai zakka a kanta eh bambancin zakka da sauran abubuwa na shari'a kenan to idan dukiya ta shigo hannunka sai ka ce ai bai kamata a bar dukiyar nan kuma zakka ta cinye ba duk shekara za a zo a dau a dau zakka a fitar kuma ba juya ta ake ba ba wani abu bane kawai gidaje ne da sauransu haka aka tsaya to irin wannan sai ka ce baraka juya ta kana da kwarewa ba da mugunta ba kana da kwarewa akan wani kasuwanci sai ka sa ta a wani kasuwanci sai ake juyawa Allah madaukakin sarki ya sa kasuwancin nan albarka to duk abin da aka samu gwargwadon wahala ka sai ka ɗauka sauran riba kuma sai ka bar musu kayan su shine abin da ya kamata idan ko mawadaci ne kai kana da wadata to babu laifi sai kai musu kyauta abin da aka samu na riba sai ka sa musu a cikin dukiyar sai kuma sai ka kawo da kai ba sai ka ɗauka ba in kana da wadata haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wabtalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan sai ce me fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan وبدارا أن يكبروا سيتي ومن كان غنيا فليستعفف كاجبا idan mawadaci ne kai ka kame ya haƙuri juya musu ita ɗauki ribarsu ne musu da ita cikin dukiyarsu Allah zai baka lada amma man kana faqiran wanda ya kasance shi ma yana buƙatuwa kuma dukiyar nan tana gilmawa yana ganin gilmawan nerori ta idansa sai Allah ya ce falya akul ya ci amma me bil ma'ruf eh da kyautatawa dole ya san abin da zai ci idan misali a ce ka'ida idan ka je kai aiki naira ɗari biyar za a baka a wannan aikin sai ka ɗau naira ɗari biyar da hamsin wannan hamsin ɗin ka ci haramu an gane shi ne bil ma'ruf kyautatawa abin da abin da yake sananne a shari'a idan ka je ka juya wa mutum dukiya yadda ake yi nawa ya kamata a baka gwargwadon wahalarka idan miliyan ɗaya ne za a baka naira dubu hamsin a cikin riba ko za a baka naira dubu ɗari sai ka ɗauki abin da ya faka to wannan da ka ɗauka ya faka ka ci haramu ‘yan uya kuma wanda zai tattara dukiyar gaba ɗaya hanji mai cinye kaga wannan shine allazina innal ladina yakuluna amwalal yatama ko zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wannan wannan wallahi ‘yan uwa ba karamin narko bane wannan duk wanda yake hannunsa kan dukiyar mara ya dora wallahi sauri ya ɗauke ba ƙaramin narko ba ne ba ƙaramin tashi hankali ba ne Allah ce duk wanda yake cin dukiyar maraya duk kwabo guda ɗaya da zai ɗauka a cikin dukiyar maraya ya ci ya yi amfani da shi ya sai wani abin Allah ce daidai yake da ya ɗau garwashin wuta ya sa a bakinsa ya haɗi daidai yake da wannan Allah ce wasu ya salar da sannu za su shiga cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye wal aqu liwalidayhi sai na hudu shine wanda yake munana wa iyayensa wanda baya kyautata wa iyayensa wanda iyayensa ba sa jin dadin sa illa ayyatubu malan annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce sai dai idan sun tuba duk su hudun sai dai idan sun bar abin da suke sun tuba Allah madaukakin sarki sai ka tuban sai ya gafarta musu wannan hadisi yan uwa shi ma mala yace sabaqa takhriju amma imamun nisa'i ya fitar da shi daga sahabi abdullahi dan umar Allah kara masa yarda mala yace wa qad warada haƙiƙa ya zo, anna aklatar riba, haƙiƙa masu cin riba, yuhsharu na fi suratul kilabi wal khanazir. Yace za a tashe su a cikin surar karnuka da aladu, duk masu cin riba ranar tashin kiyama za a tashe su a cikin surar karnuka da aladu. Simala yace min ajali hilatihim sakamakon ƙoƙarin dabara da ɓaddabami da suka yi ta yi wajen cin ribar, ala akilin riba a wajen cin ribar tasu, kama masaka ko musika ashabu sabti, kamar yadda aka juyar da halittar ashabu sabti ma'abuta ranar asabar daga cikin Yahudawa, aka mai da su bai barrika ko? Aka mai da su barrika. to su ma haka za a yi musu shine tahayyalu ala ikhrajil hitan lokacin da suka yi dabara su kun ga waɗancan yahudawa ai dabara suka yi wai waye za su yi wa Allah madaukakin sarki sai suka yi dabara wata irin dabara suka yi wajen fitar da kifayen da Allah madaukakin sarki ya ce a hirɗin su kada su sura na asabar an hana su sura na asabar sai suka ce to ai su aka hana muku mu je mu sa fatsa mu kama shi aka hana muku sai suka ce bari su yi wa Allah dabara allati nahahum Allahu an anistiyadiha yawm as-sabt sun da Allah madaukakin sarki ya hana su ya haramta musu ranar asabar to bari ku ga abin da suke fa hafaru laha hiyaban sai suka haƙawa su kifayen wasu ƴan ƙananan tafki hiyab jam'i ne na alhaudu alhaudu tafki kenan ko to sai suka je gefen kogin sai suka haƙa wani ɗan tafki wanda yake yayi sloping ya ɗan gangaro ruwan ya ɗan gangaro cikin tafkin nasu an gane yawwa taqa'u fiha yawm as-sabti ta yadda idan kifin ya ziraro daga cikin ruwan sai ya zo ina sai ya zo cikin tafkin nan idan ya zo cikin tafkin kuma ya riga ya shiga cikin tafkin ba zai iya fita ba tarko ne ko ba tarko bane tarko ne daidai yake da sun kama wai waye suka yi Allah madaukakin sarki ai kama aka hana su yanzu ai ba shiga ba su shiga cikin kogi ba ba su sa koma ba ba su sa fatsa ba a'a kawai ɗan ramuka suka haƙa ƙanana ƙanana fa ya akhudunaha yawmal ahdi sai ranar lahadi tunda ranar lahadi ai halaccin ya dawo haramcin ya ɗauke sai su dawo kuma sai su je cikin tabkin nan da suka haƙa sai su kama kifin da suka tara ranar asabar ai ba ranar asabar suka kama ba ranar lahadi suka kama dabarar da suka yi kenan wannan abin da suka yi shi sa Allah maɗaukakin sarki ya juyar da halittarsu ya canza su daga mutane suka koma mai barrika walaqad alimtumul ladhina tadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasiina sai Allah ce faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqina Allah ce walaqad alimtumul ladhina tadaw minkum fi sabti ai ku yahudawa kun san waɗanda suka yi ta'addanci suka wuce gona da iyaka game da sha'anin ranar Asabar, game da sha'anin su da aka hana su ranar Asabar. Da suka yi haka me ya faru, Allah ce sai muka ce da su ku zamto birrika ƙasƙantattu. Allah ce faja alnaha na kalin lima bayyana dai ha wa ma khalfa. Sai muka sanya wannan ya kasance narkon azaba ne ga waɗanda suke gaba gare su wa ma khalfa da wanda suke bayan su. wa mau'izatan ya kuma kasance wa'azi ne gawa lil muttaqina ga masu taqwa Allah madaukakin sarki ya bada isar bit tafsil a cikin suratul a'raf was'alhum an alqaryati allati kanat hadirat al-bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tim kadhalika nabaluhum bima kanu yafsukun wa idh qalat ummatun minhum لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا مأذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بأذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا أما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين haka Allah ba da kissar a cikin suratul arafi a rarrabe Allah ce was'alhum ka tambaye su anil qaryati allati kanat hadiratal bahr game da wata alƙarya ta Yahudawa da ta kasance a kusa da tafki kusa da kogi ista'atihim shitanuhum yawma sabtihim shur'an wato Allah madaukakin sarki da yaso ya jarrabe su sai ya kasance duk ranar asabar sai kifaye su zo musu shur'an da yawa a gasana suna kallon su kifaye suna suna ta tsalle a cikin ruwa kun ga yadda kifaye suke aiko kana kallon ruwa sai ga kifi shi kadai sai tsalle yake a cikin ruwa ranar asabar haka kifi suke yi amma kuma ba da makama suna taɓa fa za a je bakin ruwa a tsayawa ga kifaye amma kuma an ce haramun ne Allah ya ce baya so wa yawma la yasbituna fa la ta'tihim idan asabar ta wuce kuma sai su nemi kifi su rasa sai mutum ya je ya yi na a ruwa ya yi ne na su sai kamo ɗan kaɗan amma ranar asabar kuma gashi nan da yawa to shi ne sai suka yi wannan dabarar da muka ambata sai suka haka ‘yan ƙananan ƙananan komi ‘yan ƙananan ƙananan tafki a gefe idan kifi sun zo suna ta tsalle-tsalle sai su rika gangarowa suna shigowa wannan tafki suna shigowa wannan tafki suna shigowa sai sun tara da yawa sai ranar lahadi sai su zo me sai su kame to masu hankalin cikin su lokacin da suka fahimci abin da yake faruwa sai suka ga wannan fa shiga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya hana ne shine wa id qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman Allahu muhlikum aw mu'adhibuhum azaban shadida sai suka fara musu wa'azi suke cewa abin da kuke ba daidai bane saban Allah ne shiga cikin hurmin Allah ne to sai wasu jama'a daga cikin su su ba sa sun amma su suna gani cewa dan me za a zo a rinka wa'azi dan me za a zo a rinka amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar a daina dan me za ku zo ku rinka bata bakin ku game da mutanen da Allah madaukakin sarki in ya so ya shirye su in ya so kuma ya musu azama mai radai ku kyale su kawai ɗan uwa an fahimci abin ko kun ga mutane sun raba gida uku kenan akwai masu su wanda suka saba wa Allah akwai wanda ba sa su amma ba sa wa'azi akwai wanda ba sa su kuma su suna wa'azi to su wanda ba sa su ba sa wa'azi da masu wa'azin suka yi wa'azi suka wa'azi sai suke gaya musu cewa dan me za ku rinka bata lokacin ku a wajen mutanen da Allah in ya ga dama ya musu azaba ne in ya ga dama kuma ya rabu da su ku kyale su kawai kowa ya je abin da ya ga dama kai dai tunda baka yi shi kenan ba haka bane shine lima ta'izuna qauman Allahu muhlikum aw mu'azzibuhum azaban shadid sai suka ce musu qalu ma'azratan muna yi ne dan yanke hanzari dan Allah madaukakin sarki ya ga mun fita mun sauke nauyin da ke kanmu falamma nasu ma zukiru bihi yayin da suka manta suka watsar da abin da aka yi musu wa'azi a kansa aka ce musu su daina suka ci gaba da yi Allah ya ce an jaina allazina yanhauna anis su'i sai muka tsamar muka tseratar da wanda suke hani game da mummunansa waɗanda suke cewa a daina su su kadai sai Allah ya tseratar da su ya tsamar da su wa akhadna allazina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukuna waɗanda kuma suke azzalimai waɗanda suka zakkewa abin da Allah maɗaukin sarki ya hana su kuma Allah ce sai muka damke su da azaba mai raɗaɗi sakamakon abin da suka kasance suna yi na fasikanci Allah ce falamma atau ammanuhu anhu yayin da suka zakkewa abin da muka hana su qulna lahum sai muka ce musu kunu qiradatan khasi'ina ku zamto birrika birrikan ma kuma kaskantattu malamai suka ce sun zamto birrika wani adadi na lokaci kuma sai Allah ya kashe su gaba ɗaya. Eh kaga theory inda yake cewa asalin mutum bari ne ƙarya ne. Ba dai ba dai bane mutum ba bari bane mutum mutum ne. Asalin mutum Annabi Adam ne. Eh amma kaga akwai theory wani arne da yake cewa asalin mutum bari ne. Eh kai kai da kai bari ne yanzu. Warai. to ƙarshe dai da suka rayu iya gwargwadon yadda Allah ya so su rayu a barrukan sai Allah ya kashe su wannan ya tabbata daga cikin tafsirin wasu daga cikin magabata sai Allah ya kashe su to abin da nake so in kai muku zuwa gare shi ɗan uwa shine me yasa aka Yahudawa haka yaudara yaudara da dabara da za su yi wa Allah madaukakin sarki haka mutumin da yake kokarin cin riba ta wata hanyar yawwa ta hanyar yaudara da yi wa Allah dabara to shi ma aka ce za a tashe shi ne a matsayin biri ko alade eh abin nan kai kare karnuka da aladu to amma wannan ruwa kamar da kuji mala ya ce wa qad warada ya zo malam bai kawo inda ya zo din ba to ba shi da inganci ba shi da inganci sai dai kuma yan uwa ya tabbata a cikin hadisi ingantacce hadisin ibn majah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuna mana a cikin al'ummar nan tasa za a samu masahu da nasahu za a samu masah za a samu nasakh me masakh shine shafa da khasaf afwan masakh da nasakh da khasaf me masakh shine shafe halittar mutane daga yan adam su kuma dabbobi za a samu khasab kuma shine za a samu mai girgizar ƙasa za a ta samu hadisi ya tabbata kamar yadda na gaya muku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yashribanna nasu min ummati al-khamra annabi yace za a samu wasu mutane daga cikin al'ummata da za su rinka shan giya ba wai shan giyan ne abin mamaki ba yan uwa sai annabi yace yusammunaha bi ghairi ismiha za su rinka kiran giya suna sa mata suna da sunan da ba sunanta ba an samu yanzu ko ba a samu ba giya ce kayan maye ne amma za su za su rinka kiransa su canza masa suna duk wani kayan barna za su canza masa suna a ce da giya ruwa ko a ce mata menene tun lokacin laraba tana ce mata ummul afrah uwar farin ciki eh in mutum ya sha wai sai manta da komai kuma yadda kayan maye suke ce masa sulo kayan sulo eh kayan sulo kayan sunaye kala kala da suke kiransu to shine babban matsalar dabara a canza wa abin da yake na haramun suna ya koma kamar me kamar halak yanzu ruwa menene halak ne sai a kira giya da, da ruwa ka kana kokarin kiran abin da yake na halak da me da haram ko kuma ka kira abin da yake na haram da me da halak to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa sannan kuma an abu na biyu yuzafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat za a rinka kiɗa musu ganga da kayan kiɗa kala-kala sannan mata masu waƙa suna rera musu waƙa suna ji wannan shi ma abu ne da hadis wala haraj gashi na fantsama ko ina kayan kaɗe-kaɗe sai dai wanda baka sani ba kowanne gashi nan eh kayan kaɗe-kaɗe yanzu a cikin kwamfuta ma za a shirya ma kiɗa fito ma da shi kawai sai dai ka ji kiɗa na tashi masu rawa kuwa gasu nan ko ina ko ina gasu nan a fili gasu nan a waya gasu nan a ina ne duk gasu nan suna ta rawa da 'ya'yan musulmi da 'ya'yan arna da 'ya'yan waye duk gasu nan sun mai da kansu annabi ce za a samu irin wannan shi ma an samu to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ta yakhsifu Allahu bihimul arda Allah madaukakin sarki zai kisfe ƙasa da su zai wa ƙasa umarni ta buɗe su shiga ciki kamar da kuna ganin da ake ta samun hasafin ƙasashen duniya kullum kwanan kwanan abin da ya fara ina a Maroko da ina da taki muna gani abin da ya faru sosai sosai irin waɗannan guraren wato astaghfirullah wa atubu ilai kasashen larabawa irin waɗannan guraren wani wani zubin wani zubin wallahi ina ga maka badalar da suke a irin waɗannan guraren ko America ba ai musamman in ka je inda suke ta masa beach bakin ruwan nan ka je ka ga yadda ake badala ba ka taba cewa wannan balarabe bane wai ka ce wannan yaran sa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za ka faɗa haka ba saboda sun ci amanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal kalla a ce maka ma balarabe ne kai musulmi wannan ai falala ce kai kabila ce jinsi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah abubuwan da suke annabi ya ce wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazira kuma Allah zai mai da wasu daga cikin su aladai da birrika aladai da barraka ɗan uwa wannan ruwaya ce ingantacce a cikin ibn majah hadisi ne ingantacce za a samu wannan annabi ya faɗa a ƙarshen duniya yanzu ne gobe ne jibi ne ba mu sani ba amma dai annabi ya ce za a samu kuma tabbas za a samu Allah madaukakin sarki ya kiyaye to a wannan hadisin da muka karanta yanzu na ibn majah babban malami ibn qayyim al-jawziya alayhi rahmatullah sai yake cewa wa bi kulli halin فالمسخ لأجل, لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء أحاديث كثيرة yace wannan masakh din da za a samu juye juyewar mutane daga mutane su kuma aladu da birrika yace zai faru ne sakamakon listihlal kokarin halatta wannan shan giyan da suke yi da kuma kada kadan da suke da waƙe-waƙen da suke yi ta hanyar da barbaru haka malam ibn al-qayyim yake cewa kun ga dai mun dawo maganar mu har yanzu dai babban abin da yasa aka yi musu wannan shine me shine kokarin halatta haram ta hanyar dabara babban matsalar shine ba wai kai saban ba a'a sabo laifi ne shi ma amma ka ce za ka yi wa Allah madaukakin sarki dabara za ka yi wa Allah madaukakin sarki wayo to babu babu matsala irin wannan ba matsala irin wannan shine abin da malam yake so ya gaya mana Allah ya ce, falamma fa'alu zalika, lokacin da Yahudawa suka aikata haka, masakahum Allahu ƙiradatan wa khanazir, sai Allah maɗaukin sarki ya juya halitta su suka zama barurruka da aladu, wa haka zallabina, Simala ce to haka nan kuma ga waɗanda ya tahayyalu na alar riba suke ƙoƙarin yin dabara da ɓaddabami wajen halatta wa kansu riba bi anwa'il hiyal da nau'i nau'i na dabarbaru fa inna Allah mala yace lallai Allah madaukakin sarki la yakhfa alaihi hiyalil muhtalina dabarar mai dabara makircin mai makirci baya ɓuya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ayyuba sakhtiyani ɗaya daga cikin magabata ayyuba sakhtiyani Allah ya masa rahama. Ya ce, Yukhadi'una Allah suna ƙoƙarin yaudarar Allah maɗaukacin sarki, kama yukhadi'una sabiyan, kama yadda suke yaudarar ƙaramin yaro a cikinsu. Suna ƙoƙarin yaudarar Allah maɗaukacin sarki, su wa Allah wayo kamar yadda suke wa ƙananan yara wayo daga cikinsu. aga wannan bacewa basira ce kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce yukhadi'una Allah wallazina amanu ma yakhda'una illa anfusahum ma yash'una ba su sani ba to su ma waɗannan haka ne ba wani suke wadara ba illa kawu kansu kansu da kansu suke wadara su ba su sani bane eh ka san Bahaushe yace wai makaho bai san ana kallon sa ba sai an yi me sai an taka shi eh sai ka dan zungure shi sai ga ashe ana kallo na fa ana kallo na wai ta wani dan shaye-shaye ya ji yayi shaye-shaye ta yi mai karo ta ga mai ba daɗi mutane suna zaune a majalisinsu ana tattaunawa an kunna inji a gefe an ajiye shi ga fa injin ga wayar injin ga komai a jone ya ba da wuta kawai zai ɗauki injin ya ɗora aka kuma ya tafi wai shi ya ɗauke kenan sai da ya gaba sai wai ta dawo da shi baya wai da ya ji sai ga mutane wai ashe kuna kallo na sai aje injin to kaga ya tafi abinsa ba amma ɗan ƙwaya bawa zai wannan Allah ya shirye da mu mala ya ce walau a tawul amra yanan inda a ce sun zakkewa al'amarin ido na ganin ido sun yi shi ƙarara ba tare da ƙoƙarin dabara ba yanzu misali lokacin da Allah ya ce da yahudawa kada ku je ku yi sura na asabar da kawai zuwa suka suka sa fatsa suka kamo kifin suka sa koma suka kamo kifin ga wannan ya fi musu sauƙi sama da su za su yi wa Allah dabara an fahimta yan uwa ya fi sauƙi sama da su za su yi wa Allah hila dan laifi ne kuma akan laifi wannan rena Allah madaukakin sarki ne ita kanta dabara malai sai da sun zo wa sun zakke wa laifin iyanin ido na ganin ido kana ahwanu alaihim da ya fi sauƙi a gare su faqala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace arriba saba'una baban riba da kuke kallanta babi babi babi ce har babi saba'in eh babi saba'in ahwanuha mafi sauki mafi sauki ahwan shine wanda yafi kowanne sauki daga cikin babi saba'in din nan na can ƙasa shine misla ayyan ki harrajul ummuhu kamar mutum ya zakkewa mahaifiyarsa ya sadu da ita an nikahu anan bi ma'ana alwata'u hadisi ne ingantacce ‘yan uwa, wallahi hadisi ne ingantacce. Riba babi babi saba'in ce, mafi ƙanƙantar babinta shi ne kamar mutum ya zakke wa mahaifiyarsa, mahaifiyarsa, mahaifiyarsa, mafi girma da darajar ɗan adam a wajensa. Mutum ba shi da wanda ya fi mahaifiyarsa duk duniyar nan gaba ɗaya, tun da ya zaba manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi. to shine shine wanda yake mafi kankanta a cikin riba dan uwa kun fahimci girman riba kun fahimci matsalar riba a ce mafi kankanta daga cikin shine kamar mutum ya zake mahaifiyarsa kaga riba ba karamin al'amari bane kalle yadda mutane kuma suka suka suka dumu-dumu da ita yanzu ba a kyamata kwata kwata ba a kyamata wallahi kaɗan ne daga cikin mutane suke kokarin itirazi in za su yi wata mu'amala su zo su tambaya su ce kaza sun ga kamar akwai riba a ciki su yi ko kansu ba su da yawa amma wallahi mutane da yawa sun halatta wa kansu riba sakamakon fatawoyi da shedan ya ba su a cikin zuciyarsu da sunan larura da sunan kaza da sunan kaza sun halatta wa kansu riba suna karɓa su yi mu'amala da ita shi sa matsalar da muke ciki kuwa matuƙar ba rabo ake da riba ba wallahi ba za a fita daga ciki ba na yi rantsuwa har da Allah ba za a fita daga ciki ba saboda yaƙi ake da Allah maɗaukakin sarki kai kana tsammani kana yaƙi da Allah maɗaukakin sarki kuma ka sha ka kai labari ba za ta yi ba ba za ta yi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa inna arbar riba haƙiƙa mafi tsananin riba na daga cikin mafi tsananin riba shine istitalatu ar-rajuli fi irbi akhihi al-muslim shine mutum yayi kutse a cikin mutuncin dan uwansa musulmi mutum ya kokarin shiga cikin dan uwan mutuncin dan uwansa musulmi ya zage shi ya ci namansa ya masa ƙazafi ya masa sharri duk wani abin da ka san shiga cikin ɗan uwan mutuncin ɗan uwanka musulmi ne ya shiga ciki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kaga wannan na daga cikin abin da yake mafi tsananin babu riba a shiga riba tana da faɗi kenan na daga cikin mafi tsananin babu riba shine mutum yayi kutse cikin mutuncin ɗan uwansa musulmi wannan hadisi ‘yan uwa Imam Ibn Majah ya fitar da shi a cikin hadisin mai lamba ta 2270, Imam Al-Hakim ne saburi ya fita a cikin majallaji na biyu shafi na 37, Imam Al-Baihaq ya fitar da shi a cikin littafinsa Shu'ab al-Iman hadisi mai lamba ta 5131, Al-Sheikh Muhammad Nasuddin Albani ya ce hadisi ne ingantacce. Allah ya kiyaye. Malai ce fasaha annahu babun min a'zami abwabi riba sai inganta ashe babi ne daga cikin mafi girman babin riba shine mutum ya ci mutuncin dan uwansa eh kalma ce guda daya wacce ba wani abu ka samu na duniya baka samu wani zaki a bakinka ba baka samu wani kuɗi a duniya ba amma ita wannan kalmar da zaka faɗa akan dan uwanka wallahi idan mutum bai samu ita ita ta kai shi wutar jahannama kalma ce baka sani ba zaka faɗe ta kawai akan dan uwanka maybe ka manta da ita maybe ka shiga harkokinka ma ba ta gabanka amma idan abin ya je ya dawo sai ga wannan kalmar za ta hana ka shiga aljanna wa an anas qala an karbo daga anas dan malik yace khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mana khutba fa zakara riba a cikin kudubar ya ambaci riba wa azzama sha'anahu ya girmama sha'anin riba annabi ya kambama ya girmama sha'anin riba fa qala ya faɗa a cikin hudubarsa yace ad-dirhamul ladhi yusibuhu ar-rajulu min ar-riba dirhami kulli daya naira daya kwandala daya da mutum zai samu ta dalilin riba ashadd min 36 zaniyatan fil islam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tafi tsanani sama da zina 36 da mutum zai aikata a cikin addinin musulunci 36 talatin da shida mutum ya zina ya ƙara yi ya ƙara yi ya ƙara yi sau talatin da shida wani kuma ya je ya samu kwabo ɗaya na riba wannan mai ribar bala'in laifinsa ya fi na wancan mai zina a shadda aka ce a cikin hadisi a shaddu ba wai ta aka yi daidai ba ne ba mu masala ba ne ya fi tsanani mai ribar ya fi bala'i ya fi shiga cikin musifa da bala'i talatin da shida fa ‘yan uwa kuna gane bala'in da ke cikin riba? Wannan hadisi ‘yan uwa shi ma ingantacce ne ba da yi ba ya inganta. Imam al-Baihaq ya fitar da shi a cikin Shu'abul Iman hadisi mai lamba ta 2135 Ibn Adi shi ma ya fitar da hadisin a mujalladi na hudu hadisi mai lamba ko kuma shafi na 1545 Imam al-Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari uku da saba'in da biyar hakan imam tabarani ya fitar da shi a cikin ujum al-awsat nasa hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari bakwai da uku hadisi ne ingantacce wa anhu sallallahu alaihi wa sallam haka nan hadisi ya zo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace ar-riba sab'una huban riba da kake kallanta laifi ɗaya ɗaya ɗaya har saba'in take take ɗauke da shi ita kaɗai tana ɗauke da laifi zunubi saba'in alhub shi ne al'ismu shi ne laifi a hawanuha mafi sauƙin laifi saba'in ɗin nan ka waƙa'in rajuli ala ummihi shi ne kamar mutum ya afka wa mahaifiyarsa Allah ya kiyaye ba daɗin jima mafi ruwayatin ya zo a cikin wata ruwaya a hawanuha mafi sauƙinsa kallabi yankihu ummahu shine kamar mutumin da ya zakke wa mahaifiyarsa ya tara da mahaifiyarsa wannan ruwa ita ma ibn majah ya fitar da ita hadisi mai lamba ta 2274 imam al-baihaqi a cikin shu'ab al-iman hadisi mai lamba ta 2134 imam nasruddin albani ya inganta shi a cikin sahih jami hadisi mai lamba ta 3541 mala yace al-hubu abin da ake nufi da al-hub shine al-ismu shine laifi wa an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu qala an karbo daga babban sahabi أبي بكر الصديق الصديق الأعظم كنا الله ما أكون سرتي كارا مسير ده وي me yasa uwa sai a karanta hadisi da yawa baka ji an can an Abi Bakar Siddiq bane ina so in tambaye ku da Allah me yasa sai mu karanta hadisi da yawa sai dai ka ji an Abu Huraira Abdullahi dan Umar Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Abu bin al-As na Aisha Jabir na Abdullahi Abu Musa al-Ashari duk ba su bane aka bi me yasa sai Abubakar ba shi da hadisai da yawa shin bai rayato bane duk zamansa da Annabi duk yawansa da Annabi duk kai kawansa da Annabi ina hadisansa me yasa dan dan na ɗaya daga cikin abin da ƴan Shi'a suke zagin sahabbai da shi dalili ƴan uwa shine saboda sayyidina Abubakar ya bar duniya ba daɗewa da barin duniyar manzon Allah an fahimta sallallahu alaihi wasallam hadisan da suke tattare da shi bai samu damar faɗa su gaba ɗaya ba sai da abubakar ya bar duniya a bayan annabi ya bar duniya da shekara nawa bi kawai ba shekara biyu aka mulki kaga shekara biyu ne aka samu ana ta shirye-shiryen wasu sun yi ridda wasu sun ba addinin musulunci a dawo da su wasu sun ce su ba za su ba da zakka ba su ma a sa su bayar ana ta wannan ina ake ina ake lokacin da za a zauna a karatu yan uwa an fahimta kun fahimci dalilin shi ko sayyidina Umar sai da ya shekara kusan goma bayan ya hau sai da ya kusan shekara goma shi sa akwai hadisan sayyidina Umar da maganganunsa da yawa ba haka bane shi kuma sayyidina Uthman ya wajen shekara nawa wajen goma sha shi kuma ya fi sayyidina Umar da daɗewa to za ku ga gwargwadon daɗewar sahabi gwargwadon mai hadisan da ya bayar na Na'isha kalli hadisanta da yawa Abu Hurairah kalli hadisansa da yawa Anas dan Malik kalli hadisansa da me da yawa saboda sun daɗe sun daɗe amma sai na abubakar ya fi kowanne sahabi ilimi da fikiyu da fahimta addini a ciki gaba ɗaya radiyallahu ta'ala anhu Allah ƙara masa yarda ƙala sai na abubakar ya ce azza'id wal mustazidu finnari wanda ya ƙara kuɗin ruwa da wanda shi aka ƙara wa ɗin dukkanin su ‘yan wuta ne duk suna cikin wuta ya'ani al-akhidh wal muti yana nufin wanda ya karɓa da wanda ya bayar fihi sawa'un duk ɗaya suke a cikin cin kuɗin ruwa a cikin bala'in da zai shafi masu cin kuɗin ruwa wannan asar na sayyidina abubakar siddiq abubakar ibn abi shayba shi ya fitar da shi a cikin al-musannaf hakan abdurrazzaq ibn hammam as-sanani alayhi rahmatullah shi ma ya fitar da shi a cikin musannaf nasa wato da abubakar ibn abi shayba da abdurrazzaq ibn san'an ibn hammam as-sanani dukkaninsu sun gina littafansu ne da suna al-musannaf shi al-musannaf yanzu misali zai ce maka kawai abubakar siddiq sai ta kawo maka maganganun abubakar siddiq an gane sai ta kawo maka hadisansa da maganganunsa shi sa an kana neman maganganun sahabbai da asar na sahabbai ko kuma cikin littattafan anan zaka same su anan suke kawo su qala ta nas'alullaha al-afiyata muna roƙon Allah madaukakin sarki mana afuwa anan maka kawo ƙarshen ko kusa da ƙarshen babu mala ya ɗanyo na fasali ɗan kaɗan za mu bari sai sati mai zuwa in maka karanta shi sai mu shiga sabon fasali insha Allah ta'ala nan za mu dakata abinda muka faɗi dai ko mu karanta na'am to bari mu karanta a gurguje sai mu gama babu gaba ɗaya mala yace faslun fasali an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an karɓo daga sahabi abdullahi dan mas'udin Allah ƙara masa yarda yace idza kana laka ala rajulin ala rajulin dainu idan ya kasance kana bin mutum bashi kana da bashi a wajen mutum fa ahda laka shay'an sai baka kyautar wani abu sai ka karba sai ce fala ta'khudhu kada ka karba fa innahu riban yace wannan riba ce shi ma an gane in kana bin mutum bashi shi wanda kake bi bashin sai ya dauki wani kyauta sai ya baka to riba ce kamar cin hanci ya baka ka ɗaga masa ƙafa an fahimta wannan asar ne na Abdullahi dan Mas'ud Allah ya masa da hadisi bane na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a Abdurrazzaq shi ya fitar da wannan asar a cikin musannaf nasa hadisi mai lamba ta 1400 hadisi na mai lamba ta 14654 daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda ya faɗi wannan lafazin shi ma wanda yake kusa da irin wannan وقال الحسن رحمه الله الحسن ابن أبي الحسن البصري الله متى رحمه وانا كفسني ده الحسن البصري يتي إذا كان لك على رجل دين idan ya kasance kana da bashi akan mutum kana bin mutum bashi fama akalta min baitihi duk abin da kaje ka ci a gidansa na abinci ya kawo maka abinci ka ci fa huwa sutu ne sai ka ci hudun ruwa ka ci riba kai ma ka ci haramu وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم sai hujja sai ce wannan na daga cikin abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kullu ardin duk wani bashi darra nafa'an da ya jawo wani amfani fa huwa riban to ya zama to riba duk wani bashin da ya jawo maka wani amfani ya zama riba misali a ka bada wayarka ka bada wayarka kawai waya ka bayar a matsayin jingina ko bashi sai mutum ya ɗauki wayar sai amfani da ita wannan amfanin da ya da ita haramun ne ina fata an fahimta haramun ne dan jingina ita ma nau'i ne na bashi to da ka ɗauki wayar sa kai masa amfani da ita dan ya baka jingina ka aikata haramun dan wannan amfanin da ita da kai ka samu wani amfani ɗoriya akan kuɗin ka da zai biya ka ba haka bane ka yi amfani da haramun duk wani abin da ka sani in dai bashi ne yanzu misali in ka bada naira ɗari biyar da ya tashi dawo maka da shi sai dawo maka naira ɗari biyar da hamsin wannan hamsin ɗin amfani ne ko ba amfani ba haramun ne to sai dai wannan hadisi yan uwa bai inganta ba amma dukkanin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mafi yawancinsu sun tafi akan wannan fatawar haka nan malaman musuluncin da suke a bayansu zuwa yanzu akan fatawar da suke tafiya kenan kullu qardin jarra nafa'an fa huwa riban wannan ka'ida ce mutsariba wanda malamai suke amfani da ita a cikin al'amura na yau da kullun na riba duk wani abin da ka sani na amfani wanda bashi ya jawo shi to riba ne riba ne shi sa ai Abdullahi dan Mas'ud ya ce idan mutum kana bin sa bashi sai ya dau wani abu ya baka kyauta sai ka karba kuma daga baya zai ƙara biyan ka kuɗin ka wannan kyautar da ya baka menene kaga amfani ne akan bashin ka ko da ka bin ya karɓi bashin naka me yasa bai kawo ma kyauta ba an gane shi ne abin da yake nufi haka a maganar shi ma Hassan al-Basri idan ka je gidan mutum ya kawo maka kyauta ga abinci kala kala saboda ya san akwai bashin da yake kan da yake kan sanaka sai maka goma ta arziki ka zauna ka take cikin ka ai sai to abin da ka tara mun sai saboda ai ta hanci ya kawo maka so yake dan rufe bakin ka kada ka ce na kuɗi na an gane قالت وقال ابن مسعود أيضا أكن عبد الله بن مسعود الله كرم سيردايتي من شفاء لرجل شفاعة وندا ييوا wani mutum ceto game da wani abu mutum ba zai iya zuwa wajen ba ya dauke shi ya kai shi ba zai iya samun wani abu ba ya dauke shi ya kai shi haƙƙin sa ne ya ki fitowa ya dauke shi ya je ya samun masa aiki ne ba zai iya samun wa kansa ba ya dauke shi ya je ya samun masa aiki duk wannan ceto ne yan uwa to wanda yawa wani ceto fa'ahda ilaihi hadiyatan sai shi wanda aka yi ceton sai ya ɗau wani abu sai ba wanda ya masa ceton sai ce fa huwa suhutun wannan shi ma haramun ɗan uwa ana fahimta kuwa yanzu ina wanda zai samu maka aiki sai sai ka bashi naira dubu kaza ofa ce za a baka ka cancanta kana da kwalinka na digiri ko na NCE ko na diploma ko wani karatu kana da kwalinka ba kai ka je iyayenka suka sha wahala suka biya maka kuɗi kai karatu ka samu kwalinka aikin kuma aikin kuma right ɗinka ne right ɗinka ne ba wai wani ganin dama bane kana da yanci a baka a baka aiki a matsayinka na me na ɗan ƙasa kuma ka cancanta kayi karatu amma sai wani mutumin banza a gefe zo na ce wai sai ka bashi naira dubu kaza sannan zai baka ofa kuma wallahi in baka bashi ba zai baka ta kai ta kawo uwa akwai ofa fa da sai ka bada miliyan biyu miliyan uku ake bada ita a ƙasar nan wallahi har biyar na ta yi sauƙi kaji ta yi sauƙi saboda Allah kuma shi yanzu wanda ya karɓi wannan miliyan biyar ɗin ko miliyan kaza ɗin a matsayin ya ba wani ofa zai je ya ci hani an mari an a gidansa ya biya yansa kuɗin makaranta ya sai kayan abinci ya canza mota ya kaza gani yake ya samu wani amfani amfanin ofis sannan ya samu maka aiki akwai wanda ma sai ka fara ba su albashinka sai ka musu alƙawari albashinka na shekara ɗaya ko na shekara biyu nasu ne sannan za su baka ofa dan Allah wata irin al'umma muke ciki yanzu wallahi haramun ne wannan naira biyar naira biyar mutum ya baka haramun ne ita muke bayani aiki ita ce miliyan goma sha biyar to ofar ina ce wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma mutum zai ɗau naira miliyan goma sha biyar ya bayar to ina da miliyan goma sha in tafi kasuwa mana ya fi kasuwa gaskiya ya fi kasuwa amma miliyan goma sha biyar kana da su ka kana abin nan kai Allah ya kiyaye eh shi sa gaskiya tsakani da Allah ƴan uwa tsakani da Allah ƙasar mu Najeriya wallahi ba ta hanyar gyara ba ba mu ce Najeriya ba ta gyara ba muna fata Allah ya gyara mana ita duk wani sababi da zai sa ƙasar mu ta gyaru ba mu inda ya fi ta Allah ya gyara mana ita amma a yanzu dai wallahi ni ban ga an hau hanyar gyaran Najeriya ba kowanne bangare ni ban ga an hau hanya ba amma idan akwai wanda yake gani an hau to sai ya karar da mu ya sai ya karar da mu fatan mu Allah ya kawo mana hanyar da za a gyara kasar amma Najeriya tana buƙatar gyara duk wani abin da ka sani na ci gaba na arziki abin da zai sa mutane su ji daɗi a ƙasa wallahi muna da shi amma a yanzu a yanzu idan za ka yi zagayen kuturinka nawa anya akwai talakan da yake shan wahala kamar na Najeriya anya a duniya anya talaka mai shan wahala Allah ya kyauta wa tasdiquhu min qawlihi sallallahu alaihi wa sallam yace abin da ke gasgata shi shine fadin annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi man shaffa'a li rajulin shafa'atan wanda yayi wa wani mutum wani ceto fa ahada lahu alaiha sai mutumin da aka wuce tan ya dau wani abu ya dau wani abu ya ba wanda ya masa keken ceton kyauta faqabbalaha shi wanda ya ceton kuma ya karɓi wannan kyautar faqad ata baban aziman min abwabir riba annabi yace hakika ya zakke wa kofa mai girma daga cikin kofofin riba wannan hadisi akhrajahu abu dauda al-imam abu dauda ya fitar da shi da isnadi wanda yake hasan qala yace fa nas'alullaha al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah muna roƙon Allah madaukakin sarki afwa da lafiya a addinin mu da duniyar mu da lahirar mu Allah subhanahu wata'ala ya samu dace insha Allah ta'ala anan zamu dakata sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu tashi al-kabiratu thalitha ashara abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya to bismillah na'am to bismillah na'am wacce eh shi sun da aka hana ba su an hana iya Yahudawa ne yanzu su ranar asabar ana yi ko iya Yahudawa kaɗai aka hana eh bata tsallake ba bata tsallake ba na'am na'am mm na'am eh sun ci haramun sun ci haramun duk ya ba da jinginar gona sai ya karɓi kuɗi shi wanda aka ba jingina gonar sai ya je yake noma gonar ba da izinin mai ita ba to duk abin da ya noma ya ci a ciki wannan noman da ya haramun ne eh haramun ne saboda bashi ne da ya jawo amfani ita gona yanzu misali in ka bata ita kadai akwai hidimar da ya kai mata ka ce kana mata wata hidima ta musamman misali da zan bayar shine kamar jingina saniya in ka jingini saniya mutum ya baka saniyarsa dole ya kamata mai abinci to sakamakon abincin nan da ka bata sai kake tatsan nono ka sha wannan babu laifi ka yi hidima amma yanzu misali mutum ya baka jinginan motarsa ko abar ɗinsa wace ka hau yanzu ka bar motarsa kuma kuma shan ɗinsa me zai ka bar ka bar masa kayansa ita saniya in ka bar ta babu abinci za ta yi ne amma mashin fa ka bar shi sai ka sai ka sace tayoyin kawai ka bar shi in ya kama kuɗinsa ka buga mai iska ka bashi kayansa ba shi kenan ba yawa amma an ka hau ka zuba mai kawo ka tafi wajen wallahi ka kawo haramu eh ka hawa ramu ya zama ya zama riba Allah ya samu lafiya na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am lalacewa kamar kamar yaya kamar ta yayi su fito na'am eh in dai misali a ce kawai ciyayi ne za su fito bishiyoyi su fito a wajen kaban masa kayansa idan misali shi ya zo yana bukata sai ya gyara tunda gyara ne kawai ake ko sai a ƙara nomawa amma dai mutum ya noma babu izinin sa wannan addini ta gaskiya haramun ba daidai bane ina ba ta an fahimta Allah ya samu dace na'am na'am na'am na'am na'am na na interest eh to tambayar da yake ce kamar mutum ne ya buɗe account kuma sai suka samu kuɗin ruwa to ina ji ba anan bane karatun riyad salimi muka muka dan yi bayani Muhammad Salim Usaimin yana cewa kuɗin ruwan da banki suka ƙara maka ko kuma kuɗin ruwan da ka samu daman can ba naka bane babu ruwanka da shi ka bar musu kayan su wasu malamai suna bada fatawar cewa ka ɗauka kai wani aikin da yake aiki ne na kowa wanda kowa zai amfana da shi ina ji kun sha jin irin wannan fatoyin ku amma Muhammad Salih Al-Uthaymeen yana ganin cewa wannan ba daidai bane yace abinda Allah madaukakin sarki yace fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamuna idan kuka tuba yace to asalin dukiyar da take taka naira dubu biyar shine naka a banki to ita ce taka kada ka zalunta kai maka da zalunce ka amma kuɗin ruwa babu ruwanka da shi daman naka ne za ka ce ai idan na ban musu za su je su aikin coci da shi naka ne ina ruwanka ya ce ka ban musu kayan su shi bai ma yadda ka ɗauka ka ce za ka je ka wanta silifi da shi ba bai ma yadda ka ɗauka ka ce za ka wanta silifi da shi ba irin wannan lokaci za ku ga ƴan uwa akwai wanda suna da kuɗi da yawa account akwai wanda za ga interest ɗinsa kaɗai idan ya duba idan ya fitar da shi ya kai miliyan kaza a cikin bankinsa ba haka ba ne interest kawai ya kai miliyan kaza to su galibi irin waɗancan malamai suna ganin kuɗi mai yawa haka bai kamata a bawa banki ba ya kamata a fitar da shi a zo a gina burtsatsai a yi kaza abin da ne da yake kowa zai amfana yawa public interest ne a cikin abin kowa zai iya amfana da shi ba abu ne da yake na kai kaɗai ba bai halatta kai ka ci ba ko ka ci za ka yi sadaka da shi ba daidai ba ne suka ba da wannan fatawar amma shi malam usman yana ganin cewa ka ban musu to ina ganin sai ka zaɓi fatawar da take ta ɗan sauki sauki sai kai kowanne da akwai fatawa a kanta Allah maɗaukakin sarki ya samu dace malam daga kai shi kenan saboda lokaci na'am na'am baya so na'am mm. Mm. ka ce masa za ka sayi masa da filin kawai yana da fili yana so ya sayar bashi da kuɗi sai kira abokinsa ya ce da Allah ina so zan sai maka da filin nan amma daga baya da Allah zan so ka ƙara sayan mun to idan shi abokin naka ya yadda ka'ida shine al-muslimuna ala shurutihim su musulmi suna kan shar'in da na yadda da shi kai yadda da shi sai dai shar'in da ya halatta haram ko ya haramta halal shine addinin musulunci ba ruwansa da shi amma yanzu misali in yace na yadda zan siya yanzu ne maka alƙawari duk lokacin da ka samu kuɗi ka zo zan siyan maka amma fa kuma sai yadda na ga dama zan yanka maka an gane misali yace ƙwarai da gaske ai ciniki ne yanzu ka siyan min naira dubu ɗari uku gonarka ko filinka sai in ce idan ka zo siya ni kuma sai yadda na ga dama shikenan ka yadda na yadda shikenan lokacin da ka samu kuɗi ka zo in sai maka da fili sai na ce yanzu fili na miliyan ɗaya ne na yi laifi ni laifi sai ka ce ba da kirki kawai ai kasa tashi take bala umar misali ne dai babu laifi wannan insha Allah ta'ala Allah ya samu dace yan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله